الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ashirin daidai ga watan wato watan jumada al'ula hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu au hudu ga watan ɗaya afwan hudu ga watan watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da lahira domin ƙarshen sunayensa wannan shi ne darasi na nawa sha takwas to darasi na sha takwas ne a cikin wannan littafi ma za ba da maut mun tafi da dama muna magana dai akan ambato waɗannan abubuwa da za su faru din a yan hisari da kuma kisafi da sauran abubuwa ga wata nukta nan mai ƙarfi la tazulu qadama al-abdi hatta yus'ala an arba babu dukkan wani bawa da zai sauka daga kan sirafi har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu wannan bawan da zai sauka daga sirafi wato na dugan bawa ba za su gushe ba hatta yus'al an arba hatta yus'ala kenan an arba har sai an tambaye shi abubuwa guda hudu wannan da yake abubuwa guda hudun nan kowane yana zaman kanshi sai an tambayi mutum a karsu ga shi nan an abi barza radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba duga dugan bawa ba za su gushe ba ranar tashin alkiyama har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu waɗannan abubuwa guda hudu sai an tambayi kowa sai ya yi bayanin ina fata an gane al'amuri biyu fi ma afnahu shekarun da mutum ne a duniya ta Allah ka tsare an ba mutum shekara 60 ko an ba shi shekara 70 da ya rayu sai an tambaye shi me yayi har shekarun nan suka kare malar zane shekaru 60 ko 70 mutum za a tambaye ne ya yi har shekarun nan suka kare a yake nan ba kuwa dole ne ya ansa ba ka san kutun da aka ce duga dugai ba za su gushe ba har sai an tambaye kudin nan duk wanda aka samu matsala to mun ta halmusi ba kuma ga na farkon tun daga nan ma ganta daga nan ma za a faɗi domin wanda aka tambaya game da shekarun nan akan me ya karar da su bayan jiya nan muka yi magana akan cewa wanda ya yi shekara 60 ko ya yi shekara 70 galibi ya fi shekara biyu da wani abu bai yi na bauta Allah hatim bin afam mai shanu mai ta maganar na tunanin cikin irasa wata rana da ya tsaya ya kalli shekarun sai lissafa ya da shekarar 60 a duniya yake to shekara 60 din na duniya kwana 21 kenan da gari biyar yayi yake to yanzu ko zunubi sai sai ce akwai a cikin waɗannan kwanakin yana da zunubi kenan ya kai 20 da wani abu sai kawai ya kuwa ya mutu kawai ya faɗi ya mutu kawai ba na sami muru ya mutu Allah ya ba ya mutu da ya mutu nan sai aka zo waɗanda suka zo kusa da gawar shi sai suka ji ana cewa ya albishirin wanda tsoron zunubin shi ya kashe shi bai fada ko ina ba sai cikin firdausi to mutane ne in kana jin yadda suke bauta idan ka samu kamar cikin wancan raudatul ukala dan wajen karshe kadirin yadda ake faɗin yadda suka yi bauta Allah ba mutum kawai zai saki ne ya ce gaskiya wannan ba na ma fara zai ba zan yawa irin yadda suke bauta Allah amma ka ga da ya lissafa shekarun shi dalilin mutuwar shi kenan ya ga me yayi a wannan shekarun kuma hadisi ingantacce ya bayyana mana yadda za mu amfana da waɗannan abin sun ma sun ci hadisi ne ingantacce ya ce iktanin min khamsin qabla khamsin kai kokarin cin riba abu biyar sun kafin abubuwa biyar ka ci riba biyar kafin biyar su zo farko da aka tashi za ka ce shababaka qabla haram kuruciya ka kafin ka tsufa kaga wanda ya san wannan ba zai ci riba kuruciyan rayuwan ba aka ce shababaka qabla harami ka ciriban kuruciyarka kafin lokacin da za ka rubuddige sannan sai hataka qabla satni ka ciriban lafiyarka kafin rashin lafiya ya zo sannan faragata qabla shugli ka yi amfani da dama da kake da ita kana da daman kai kaza kana da daman kai karatu kana da daman kai kaza kana da daman kai kaza ka ci moriyar wannan daman kafin nan da za ka rasa ta kadi ba yanzu misali wani lokaci an zo nan warka ne ba ka ce sai da aka raba wa mutane fas to da sadda yake buɗe ba wani yana wani zai ci zuwa daga gani to yanzu ana son zo wasu na so su zo ba dama to kowanne ka dai ka kalla abu ne to wannan ka auna shi da yawa kana da dama ana ruwan sanyi hankali kwance ka ci moriyar wannan ga aikin hajji Allah ji kai shiga bakan Mahmud Gumi yace ku je aikin hajji kafin a hana ku zuwa aka zo mutane ka a hana mu zuwa aikin hajji da baya hana mu aikin yace ku dai je aikin hajji kafin lokacin da za a hana ku zuwa sannan suka yi ta mamakin yadda za a hana zuwa aikin haji sai na shiga ana shi kwalta mun gani bana ma ba mu sani ba tunda har yanzu dai su ba wata alamar sauki a wurin eh akwai sauki ko to Allah ya sa amma bana ba ka dinga kalli haramin nan yanzu akwai sauki Amen. to su ma su ma sun sun suna ta jin tsoronta su ma Allah da ya kyauta to kuma haka ne ta Allah zamu Allah zamu Allah taimake mu Allah ba mu takwan kuma to amma da lokacin kaga ai ma ta ce dai wannan magana ce ku je aikin haji ka ga ala ko suka ta maza yace bai yi wa za ku di da yawa ku kasa biya ita ce zai yi aka ce bai ya ta kawo bai yi wa bai yi wa kaza kaza da da ka hakura amma dai an ce mana an ce ta kofira ta talbo ku ji tsoron hangen ne kan mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah domin shi mu'min yana hanje ne da hasken Allah ya aka ya shigo wannan abin ya ce ku yi aikin makka tare da ana kulura wannan abu ne daga Allah shekara nawa yanzu tsakanin abin da yanzu da rasuwar shi zuwa yanzu shekara nawa to bayan rasuwar shi aka ta cewa kuma ya yi tsada lokacin dubu arba'in da sannan dubu arba'in da tara naira to yanzu miliyan miliyan ɗin ma yanzu ta wuce ta ta ba mu ma san bana yadda za a yi ba tun da dala na san wani wani gari to saboda haka shi ne farara ta ba su da shugul sannan bayan haka nan kuma to yi naka tsabala fafare wadatar ta kafin talauci ya kama ka ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wadatarka abinda Allah ya wadata ka da shi in kuɗi ne in lokaci ne in faɗa aji ne in jahi ne in mine ne duka dai wannan dama ce wadata ce dukiya wadata ce faɗa aji wadata ce matsayi wanda za ka iya cewa a yi ko kada a yi ko a bari shi ma babban abu ne da lokutan da aka baka sannan na ƙarshe aka ce hayata ta qabla mautin ka yi amfani da rayuwarka kafin mutuwa wannan rayuwar lokacin da aka ɗaiban ma mutum idan lokacin yayi ko me za ka gabatar ka ce a bari ka gabatar da shi zuwa addima ba za a bari ba kaga biyar ke ka ci ribar biyar kafin abu biyar su zo to yanzu wannan shi ne ɗayan da za a tambaya na farko a ce rayuwarka ya aka ta gari na na na su gaba na na eh na eh lokacin na eh eh to duk baka ji komai ba eh eh da babuwa to ka gani ko to to to shine to to dole ne a riga gane abubuwan nan kun ji yanda ya magana ya ce shekarun baya sannan da karfin sa zai ba zuwa da karfin sa duk inda za ta ko suka tako da kamar su ba ko ne amma da ka koma wani abu to sai duro to ana nan ana nan ma in Allah ya ƙara mana tsawon ka ƙara koma za ka ji kamar za ka wakilta ai ba shi ba za ka ji abu ba zai yi ba zai yi ba saboda duk inda ka shiga kana ƙara shekarun nan so kake kawai a rika ƙyale da kai kaɗai inda ka shiga aka matsi ka sai ka ji za a kamar za ka yi rashin lafiya da an matsi ka sai ka ji za ka kama rashin lafiya saboda jikin bai san wannan a wannan lokacin jiki ya riga ya yi rauni bai so sai za a lokaci wanda ya tsufa sosai wani lokaci akwai lokutan da sai ya shige cikin ɗaki ko wani wuri ya shiru ai ta tsammanin yana bacci ba bacci ke ba ya fi jin daɗin wannan yanayin an saboda bai so a fi ne shi a daɗin da maganganu da wani abu duk a cikin su zai ji tsangwama ce a wurin to haka abin yake shi yasa mutum ya samu ya samu ya abin da ya kamata ya yi lokacin da ya cancanta saboda gaskiyar magana ba wanda ya kai ganganci wanda zai bari lokacin shi yana ta tafiya a banza kun dai gani ba mu karanta tasbihi guda daya a ce ma tasbihi daya a samu ya shiga littafin ta fi ma a baka duk duniya subhanallahi wa bihamdihi guda daya kai sa'a ta shiga cikin littafin ka ya za a ce maka zama sarkin duniya to ya kake ganin mutumin da ya bar shekarun nan su kariya banza yau mustazabun da aka yi magana shine ranar da mutum zai zo ya ga an mai wayo shekan ya yi mai wayo gashi an ba shi shekaru ya zo ya kasuwanci da shekarun ya samu amfanin da zai haifar mai da rayuwa ta har abada wajen jin daɗi to shi ne irin ya yi asara kamar kwatan kwacin ka ce mutum ne na riƙe da zinari ƙato aka yi mai wayo aka amsa zinariyar na aka ba shi kashin jaki ko aka ba shi gawayi kai gara gawayi ma tunda za a hura wuta da shi amma kashin jaki ni ba san amfanin shi ba aka amsa zinariya a hannun mutum aka danta masa kashin jaki to kusan kusan tarabun ce na wanda aka mu kwaye Allah ya tsare mu tafi wa na ilmi ma za amila bihi sannan kuma ilimi za a tambayi mutum me ya aiki da ilimin da shi ya kai da ilimin nan ya kai to kuma ga shi ilimin nan shine babban matsala mutum ya yi ilimin ka gani ilimin daban kuma shi ma rayuwar shi daban ko nan wurin a aikace muke ganin cewa ilimin nan wata rana kawai wahala ake sha ana koya wa mutane yawan wahala wahala ake sha tunda mutumin da adabul islamiyya suka ga suka gagara bana ana ta koya wa mutum karatu kullum amma ya kasa bin adabul islamiyya kawai da sauran manyan abubuwa in sun taso a layi ku kalli fa nan wurin nake ga maka wajen fakin din nan kullum wasu sai sun zagi masu masu gyara wurin nan waɗanda aka za suna zuwa suna aikata aikata wurin nan kullum wani sai ya zazzage wasu to get ko shi ko ibrahim rajin da mutane suke masa abun ya wuce misali kuma wanda ya abun ka gani sai kai mamaki get ibrahim da abun da ya aure nan sashi mutai mu muka sashi dan haka duk sanda ka zage dan sako wanda ya aiko shi ka zaga saboda Ibrahim sa shi muke ba wani abu da yake yi nan nashi da kai in kun ta ga ma abu sa shi muke in ko shi ne ya ga dama yayi nashi wannan daban amma dai maganan dai a tsare mu muka sa shi kamar mutum sai zuciyar din nan ya kukkunduma mai zafi an sa doka an raba kaji da muna aka ittifaki in shida sai baka samu baka zo baka hakura mutum zai zo bayan shida ya ta hon ya ta hon kuma abu da mai duk da aka yi zagi kuma ya ce me yasa ba roji mai da wuri ba shi ba a zagaye ba shi da ya zo lati ko zo zagi mutane a gate jiya an gaya min cewa da wani ya mai wani zagi sai da ya shafa na don wallahi na gaya muku bi saraha da wani ya zazzagai ya ce sai da kai sai kama ce sai da aka ba shi kuɗi ya sau magani duba irin wannan wannan abu sai ya za a ce ma mutane a ce abu nan bayan ka'idojin da an sani an yi magana kuma ma ko da a ce yanzu misali ba a sa wannan dokan ba ganin abu yake markas bakon mutum ne a ce ba tun muna can da in muka ga dama muke cewa in an wuce lokaci kaza kana zo ba ko ba sani bane kuma wannan shi yasa kuke ganin nake gaya muku cewa mu ba mu yarda wani ya zo ya ce shi zai mana komi saboda shi kuma ya mana komi bai isa ba ba za mu yarda ba komi mutum zai yi in zai yi ne saboda Allah ya yi saboda Allah amma wani ya zo ya ce to bari ya yi mana komi saboda shi kuma ya juya mu yanda ya ga dama ya mana komi ba za mu yarda ba to da dama mutane suka fara gani kawai suna da wani abu sai su fara gani su sun fi karfin a ce a bisari wai ni ba ma cin ma da nake har da ba so yi karatu a nan cikin nan wai ɗalibai wai su yanzu ibrahim da yake gaci shi ma tun da suna ɗalibai ne ɗan aikin su ne ba a inda je ba masu zage mun ɗauko shi mun yi muku aiki har ka zo ka ce wai in ka aikai da je ba sai ka zage dama saboda ku muka saboda ɗalibai muka kawo shi muka ce saboda kwani yana son a tsoma indomi kawai sai dai Ibrahim ya je sau indomi in bai je ba shi aikin shi ma ya tantanta a rika aikin shi ya bar wurin kuma yaro ne ya san ya ka fahimta mu yaro ne mai kokari yana da amana yana cik abin da aka sa shi ya nan yake tsayawa yau kuma ban da ma wannan ni duk ba shi da abin da ya sa da ji daɗin shi ba yaro ne da ya zo sai ya shiga cikin mu duk abin da ake yana amfana yana taruwa da shi karatun nan da muke yi ba na ganin akwai wanda ya kai shi jita shi domin da abin na karanta nan zai ɗauka da wayar shi zai koma in an bar shi nan wani in ka zo ka tarar da shi za ka tarar karatun nan yake bi yana tabi yana amfana har ya ga cewa shi yanzu bai taɓa yin aiki a wani wurin da ya ji daɗi ba kamar nan to kuma sai mutane su kora mana shi ya gama kullum sai wasu sun zare ba ranar da ba a zage shi saboda kawai a bi ka'ida kuma an gaya mutane ka'idan da amma kusa zagi suna ganin shi yaro kadan kuma kana ganin sa kadan kana ganin girman ka wani jini zai in muka ce maganin ka wallahi za ka kama mai ai ba nan ya tashi wace tarbiyyar da ya samu tun yana yaro ta bambanta da tarbiyyar da ka samu nan in muka bar shi da kai kawai muka ce maganin ka shi ka da kai da shi kawai sai mu saka shawa bai amma haka haka ba daidai ba ya kamata mu gane cewa makaranta ce nan an sa ka'ida duk yawanci mutane an sa ka'ida an ce musu su bi sai su da ganin kawai abin nan wani abin da ne sai sa muke kyale wani abin da gangan muna sane an ce karfe shida amma za a bari bayan karfe shida wani kullum sai ya zo bayan karfe shida kuma ya ce ya shigo saboda kama sai mu kyale dalili dokai ta kanta kala kala ce wanda aka samu a gari shi yasa wani abin sai mu dan dan kyale ranar sai da muka je da muka ce in bayan an yi kaza za mu zo mu san da tsari muka ga bari mu bar shi haka amma wanda Allah ya sa ya zo ko bai san da ita ba ko bai san da abin nan ba ko ba mu kai yawan ma da ake cewa ba tun da wata rana wasu ma sun rike katin ko ba su zo ba to wasu kan sun zo sai a bar su kawai su shigo musamman in lokacin shidan ba ta ba sai a bari to wannan ana yi ne da gangan muka yi muna sani muke jaliya kama me da zagi ka nuna musulmi kai ta zagi bayan tun a cikin ahadari aka yi mana maganar cewa kada a zagi musulmi kada a yi masa tsawa kada a ɗaga masa sauki duka wannan agari ba ta koya mana tun mu je koyi da amma har yanzu su su gane bambancin musulunci da kuma maguzanci ba su za ka in ka riga ka zama musulmi ka riga ka sallama al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yahqiruhu duka haka akai mana magana musulmi dan uwan musulmi ne ba za ka zalunce shi ba ba za ka wulakanta shi ba in ba ka ga kayan masa alama abin da ya gani shi wulakanci ne kamar ta kuma yau din nan wata tabiya ta faru inda nake sai da zama na naje masallaci nan ne sallah asuba ina jira sai na je wurin ne sallah azza na koma sallar asar da aka zo sallar asar sai liman a raka'a farko a raka'a ta uku da yayi sallar asar sai zauna raka'a ta uku aka ce subhanallah sai tashi sai ciko ta hudu ni na san dawa wurin muka ce subhanallah muka tashi shi ma ya tashi aka zo sallar aka gama da aka zo kuma raka karshe sai ya shiga da ya zauna shi ma ya tafiya ina ta jin amma na ya ɗauka kai ni ke sarka ɗazu na yi sarka ya zuwa ƙara sai na ƙale sai da aka sallar da sallah na ga wasu ka ce mun koyi maka tarihi shiga da sai kai ya ce ina muka ce a sai kai aka fara hayaniya shi ya tashi ya fara ya fara muka ce a imam ni ne ne da fa'idan ai sujada da kai ya fara musu sai wannan uwa ya ce to yanzu dai gaskiya imam sujada da kai yanzu abin da za a yi ai wannan tabiya ta faru a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin wannan zuliya dai ga yadda aka ga yadda to da ka wannan hayaniya da muke wata ta koyi ba sai a tashi a sake kawai sai kai sai kai amma tun da kariya kai sai shi nan ne ya kuskure yace tun da kariya kai sujada abin nan ne nace sai nace sai juyo sai ko mene ne ra'ayin nace a ka kawo hadisi sai sai shi ra'ayin shi kenan nace a ba magana ra'ayi ake ba magana ilmi ake ai magana da ta ta ilmi ce amma dai ba ta isa ba ba yadda za a yi za a ce sujada nan ta isa tun da rukuni muka bari sai dai mu ilgai a ci a bari ma ni magana wannan sai a yadda raka'an nan yanzu kawai ya kabbara ya koma sallah wannan hananiyan ba komai tunda an ga wannan ga dakar wacce har annabi ya koma jikin wata fila akai wannan akai magana kuma dai bai kace gaskiya ne abinda zuliya dai ne yace akai magana kace saboda haka kawai a dashi kawai limin ya tashi sai shi limin ya zai magana sai na ce a'a kira a yi magana ilmi ya yi mu gama da abin nan ba wannan magana sai ta ba limin shi tashi ba to ya ba za ki sallah ko kace a'a kaje zai kabarta mu sai ko ya ba sallah shine na sai shi wannan ya ƙara tashi ya mana nasiha aka ce liman ne magana ce ko ta magana da mutum an ce magana ilimi ake liman da ilimi kaza kaza kaza kaza ya faɗa sha da ce to shi wannan da ya ƙara nasiha ce ya kamata mu je magana ce da Allah kuma kai amfani da wannan daman ka ba imam afuri saboda ya kashi ban da murya amma dai ba an yi bane dan aulakar taka na ce shi ya ce man me na gani ya ce ra'ayinsa bayan kuma ya kawo hadisi sai na ce ba ra'ayinka bane wannan magana sai fa ilimi tun da hadisi ka kawo amma dai ka kare ta abin da ya kamata ba kai na ce ba ka da ilimi ba wannan fa shi yasa ni ko cikin ungwannin nan naje sallah ma take man wuya a wurin domin wani da ya ga kai sallah yau da wurin kai sallah biyu kai sallah ku sai ga kaman ka zo ka kwace mai masallaci kun zai ne masallaci za mu da irin wannan abu to na gaskiya malam muna da nisa da ilimin nan kuma fa da an bar shi ma fa so yake sai a tashi gaba daya ba ki sallah ya rikici ya rasa abin da za a yi kuma an sa shi a hanya da mutane su gane amma shi ya tashi ya ce an cire da ilimi saboda haka ya yi kushi idan mun sha kun gagawa suka sai annabi an yaki sannan shi gagawa wai an cire magana ilimi shi da ilimi kenan kuma Allah ne ya kawo haka din zai faru da sallah asuban da nayi sai da naji kurakurai da yawa a karatun da ya nufi ne yin gyara kai sai da kali shi kawai na ce bari in kali shi to kaga da tun da asuba muka ba ta ba to yanzu mun ƙara zuwa wurin ma ya so ƙara zuwa mun ƙara zuwa wurin sai in samu wani kuma wurin lafi ƙara zai kuma ga wata na zai kai wannan da mutane da yawa shi yanzu har yi faɗa da shi to sai na ji daɗi da Allah ya sa na yi haƙuri da su za suratu Muhammad ya karanta ya karanta ayoyi sun kai biyar ba daidai ba wallahi alazim sun kai biyar ba daidai bane ya bata ayar ma maganar abu gaba ɗaya ma nan ta lalace amma sai misali to kaga da tun da su zan zama fara fada zai gyara ya sai kawo an za su yi rubuci matsalar GRA kenan matsalar Abuja kenan iri ɗaya wani shi ya ɗan yi karatun shi kaɗan amma ya je can wallahi alhamd ya fi shi dan wasu kwata kwata zero ne to shi yana da dan abun shi ya riga ya rike wuri suna ganin shi babban malami ne shi to kai ranan da ka zo wurin radda wurin almajiri ya zo wanda ya tsara shi ne ya gane an tsara shi to sai sun fara faɗa sai ta kokarin yanda sai ya ma tsaka shi ma saboda a kore daga wurin domin yana ganin yanzu fa irin karatun su zulki dan Muhammad ne da shi ma da shi ana gani ka san karatun zulki dan Muhammad da himma da shi eh wannan kare wani ne maka lawa bala maka zaka yi ba har da ka zo da wuri kaga bala maka har da ka zo da wuri sai ka ji da Allah ka ce wai kai karatun nan kake so san guntu na zulki dan Muhammad da himma bai kashe wai ya aka da aka kwashi ba kana zuwa da wuri kana ta dashi ba eh hai ka zo ka tada hasi gobe to saboda haka na tarihi hada to mu lura da irin waɗannan abubuwa sai sa wani lokaci ko zuwa kai wani wuri ka je aka ce ma bismillah shi inda na shiga yanzu na ga suna kokarin su rika sani in yi sallah zan je na zuwa wuri saboda kana nan zaka ga an faɗa ko sai ka tashi da nasiha ka yi nasiha yau ka ƙara gobe wani wucewa kawai zai zo ya ji ɗalibin ka ne sai gobe ya gayya su wani zai zo su cika gobe ma su zo gobe su ci a wato za a kwace masu masallaci an gwada wannan da yawa ba su ɗaya masu biyu ba mun gwada ka za ce ma kai nasiha ya kai darasi akwai ranar da aka zane zuwa wani wuri wani gudu yake zo zai wuce kawai sai tsaya ya fasa gudu sai zai wuce da sai dai sai mu dama ana yi wannan koyaushe aka ce a yau ne kawai ni ma na zo kawai to aka daga nan ba sai faɗa ba ka babban samu bayan wani ga da wannan mutum gun da duk da jiya masallacin mallan sani da Allah ya sa ta da hayyan bai da lafiya da an ce an dawo kuma an ƙara mai da shi majin shi ma ba a ganin shi majin na a kira yi aka ce ai yanzu yana ma majin shi gaskiya ba a iya ganin shi na fata Allah ya ba shi lafiya Allah to bai kuma ta tafiya ne insha Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da sa'ar tafiya da mutuka da imani gaba da mu na to mu shiga bako wannan shine wanda za a tambaya wa amma li min aina tasabahu ga wani mai wahala shi ma ga na biyun ga na farkon ga na biyun wannan fa duk masifa ce ko wace ta gaskiyar magana sai wanda Allah ya kubuta a nan dukiya da mutum ya mallaka ita kuma za a tambaya ina ya samu ta falasan tani ina aka samu ta banda ina aka samu sai ta biyu wa fima an faƙahu kuma a ina aka kashe dukiya ina ka siyar da ita ina ka samu ina ka sa ta ina ka kashe to da wannan ma nan kaɗai za a tsaya wanda bai da kuɗi shi ba sai shi nan ya fita ba wa zai ma tambaye kuɗi tun da babu sannan kuma wanne ba sai in kana da su ba sai ina ka kashe to na farkon da na karshen shine bala'i wa an jismi fi fi ma ablahu jikin nan naka me yasa ka tsufa shekaru ta za a tambaya an baka 60 ko 70 su na umru da me ka karar da su shi kuma wannan gangar jikin da aka baka me kai sai hayya tsufa yanzu kai yanzu musa aka zaka tambaye ko gaba ɗaya ne aka ce ido ya kan kai ka daina gani saboda karatun qur'ani ne har ya daina gani ko saboda kallon banza ko saboda kallon tv ko kallon kwamfuta ko kallon sikirin ya lalata idon wannan zaka ba Allah hujja kai shine kaza ido kawai a tambayi mutum yaya aka yi ka daina gani da idan da aka baka da kana ya dauko allura cikin farin wata ko ka sa zaren alluran nan kasuwa cikin cikin farin wata za ka ce zura gari za ka iya zura yanzu ba to ya haka yi don ya kare ni kai da shi karatun ƙur'ani kai kai da shi kasan ko malamai har nan bangaren ba su bari ba shi suka ce da ramadan ma mutum ko ya haddasa ƙur'ani suka ce ya rika kalla yana karantawa ya fi suka ce abin da ya sa saboda harshe na bauta a lokacin ido ma na bauta tun da yana kalla yana ta kallo yana yi da shi ya ta a kan a yi na zuciya kawai da ramadan saboda falalan karatu ana so ka kalla da ido to wanda ga idon kuru-kuru kuma bai iya karatun qur'anin ba kuma bai damu ba ya za yi kuma idan ya lalace ya karanta new nigeria ya karanta fons ya duk na datin ya karance su yanzu kuma kullum yana nan kan internet yana kallon labarin duniya yana kallon na ke faruwa duniya amma ba ruwan shi da littafin allah kuma ido ya kare ya za yi wannan misali ko ba muka bayar da ido duk jikin ne gaba ɗaya gabobi kowace gaba ya aka yi ta mutu in aka yi da ita abinda zai nuna mana hadisi wannan hadisin urwatu bin zubair lokacin da aka yanke mai kafa ai kaga daga kafa yayi ya nuna ni'ima ce yace Allah wannan abu ka bani guda hudu ka karbi daya Allah na gode ma na gode ma ga kafa biyu ga hannu biyu sai ka karbi daya ka bani da uku Allah na gode saboda sarki gudi ka ba ya kara daga kafa yace ya Allah ina shaida ma wannan kafa tun da take baka tako inda kake kada taka ba har yau muka rabu auna wannan zani yace wannan kafar baka taba zuwa ka taka inda Allah ya ce kada a taka ba har yau da muka rabu da aka dace ta mu rabu lafiya mu rabu da kafata lafiya to yanzu akwai wanda zai miji kin jikin mu eh wannan magana an ne ko ban sani ba cikin ku ba akwai wane ne wane ne to duka fa jikin nan aka yi ni muka yi da jikin menene abin da muka yi da shi yawanci kwalliyar da muke masa ta ci da sha da wani abu duk jiki ba mu mai kowanne ba inda yawan nan shi domin inda tunanin mutum ya ci abinci kawai ya sha ya gina jikinsa ba bauta Allah a ciki ba tunanin Allah a ciki tunaninsa bai bambanta da tunanin rago ba ba ba tunanin addini addini shine babbar kyautar da in ka tuna da Allah yayi ma ita to yayi ma babbar kyauta na ga maka wani malami yayi wa'azi wata rana yana irin wannan maganar ko yau da na ga bidiyon ba Allah tura ma zaka ji ko yayi magana yake cewa babu wata ni'ima da aka samu wanda za a samu wanda zai samu kai murna da ita kamar murnar musulunci da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kai karshen magana dai suka yi ta kuka karatu ya gagara ba sai ƙarshe ya kulle ya ce saboda haka fatar da muke yi ya Allah yadda ka ba mu musulunci kyauta ba mu roƙe ka ba to muna fatan ka ba mu aljanna wadda ita kuma mun roƙe ka ku auna sharadin ka ce za ka tsarin ka shiga aljanna shine ka zama musulmi da haka zama musulmi wani albishir ne babba na in mutum Allah ya taimake shi ya rayu akan musuluncin nan ya bi littafin Allah ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata Allah ya taimake shi rayu akan haka ya mutu akai alama ce ta cewa shi dan aljanna ne wanda bai samu musulunci ba kwata kwata har ya mutu wannan tabbas dan wuta ne dan ba a shiga aljanna sai da musulunci to sai ga Allah ya taimake mu mu aka ba mu musulunci ba mu roƙa ba aka yi mu ciki ba tare da kai ka roƙa ba ba zuwa aka aka mai da'awa ba aka kira kai ka roƙo Allah ya saka zama musulunci shine yace to wannan babbar kyauta ce ba wata kyauta da ta wuce wannan to tunda ko Allah ya ba mu musulunci ba mu roƙa ba ya ba mu musulunci kaga min ba da aula kuma musaran Allah zai ba mu aljanna wanda ita kuma kullum muna ba roƙon shi ya fito ko babban ni'ima ce to so ake mutum ya rika ji a ranka cewa kyautar nan da aka yi maka ta musulunci babu kyautar da ta wuce wannan kuma kada kai taɓa tunanin kayi rashi tunda an baka musulunci fatan da ake kawo mutum ne za a ya rayu a kai ya mutu a kai duk wanda ba kai ba ba kai ba ne na malawuka eh wa maliki sau cikin nan da mun dawo littafi ke nan na eh daga ranar da ba da shi kan shigon da ya samu ya kashe ko ya ko ya haka yake ai dama ba ba fahimta da kai bane haka yake ba ba wajen wanda ya tara kudi ba cewa yayi shi a wajen da aka cewa an malimi min aina tasara daga dukiyar sa din nan ta ina ya samu kuma a cikin ya kashe shi ba yana ba ana nufin dukiya wanda wai ka tara ana ce ba alhaji wani ba a'a kwandalar da ka samu guda daya ina ka samu ta kuma ina ka kashe ta haka ake nufi ai da mai tsaye da mai jika din duk sai ne duk wanda take na ka samu duk wannan kowa haka ai ban san daidai take ba ba sai ka tara ta ana cewa alhaji wani ba ko ina kudin da ka samu ka ci ka samu ka kace ka samu ka kace a ina ka samu ai abin da ba zai ƙara fassara maganar ka ka duba hadisin sayyidina Abubakar mana radiyallahu anhu wanda bawan sa ya je ya samu wani abu ya kawo gida suka zo suka ci bayan ya tambayi bawan ya ce na ka samu wannan abin da ka bamu muka fi na ka samu yace gaskiya biyan bashi akai mai an mai biyan bashi ne lokacin kafin ya musulunta yace yayi ma wasu mutane bokanci yace kuma wallahi ƙarya yake shi bai yi wani bokanci ba amma ya masa bokanci suka dan ba shi wani abu na kuɗi ba su biya shi duka ba shine yanzu kuma shi ya musulunta yana ƙarƙashin sayyidina Abubakar sai suka yi mai biyan ba suka biya shi sauran kuɗin shi sun sauran kuɗin shi nan ne da ya samu shine ya zo so wani abu a cikin gida ya kawo har Abubakar ya ce yace haka kasa ya ce inna lillahi ashe ka ce da mu bala'i sai na bakar ya sa yatsu sai dinga kwakwalawa ya dinga kwakwalawa ya dinga kwakwalawa sai da yiwu amma wannan abu da yake ya ce wallahi wannan abun ko da zai sa in ta kwakwalawa har hanji na ya fito ya fi man sauki a kan wannan abun da nake in mu ne ba sai mu ba shi haƙun ja ɗaya ba kawai mu ce to tun da tun kafin ka musulunta ne kai kuma suka biya wa al-islamu ya jubbu ma qablahu da mu ne haka za mu ce kuma su suka bi mu sanin wannan kuma shi ne sai haka ba wancan lokacin ko muke sunna mun da kare da kaci ai ba sani ba hadisi ya ce ba a kama mu da abin da muka yi da kuskure da wanda muka yi da mantuwa da wanda ba mu sani ba kuma yanzu ban sani ba nashi duk hujjoji za mu ad-darurat tabihul ma'zurat inda yunwa ta yake ji har ya ci to khalas sun bai waɗannan ba kuma sun fi mu sanin to auna su ba abu ne ga gidan abin sai dai wuya in baka gaba wata rana ko an zo aka ce a kwana inda sai sa sai in yarda dan wata rana wani abu sai in ga kai sai akwai akwai kun wani kun kundumin abu ne a cikin wurin ga shi rubutun ba yawa amma ba karatu ne da yawa da an wuce tun jin kuma sai zama mun ba kuma da ba shi ne babba abin da mu wuce so da mu gane dai karatu to kun bi waɗannan su ne وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال يقال دمتم بذات بشي ولا من تاتم القيامة حتى أن تنبيش أكن أبوه وبداه عن عمره فيما أبناه شكرون لا كباشي كيف أردت وعن شبابه فيما أبلاه قروسيا ya aka ya ƙara da ita har ya zama tsoho wa amalihi min aina kasabahu wa fima anfaqa dukiyarsa kuma ina ya samu wanda kake samu na sana'an ka da kake ci a ina ka samu wa fima anfaqahu kuma a ina ka ciyar ka kashe wannan wa na ilmihi ma la amalihi da kuma ilimin mutum a mai mutum ya aiki da shi mutum ya ilimi da shi akan daidai ko ya yi abin da ya gada ba ya fito to kuma wannan babban hadari ne sai kowa ya kalli abu taklimullah ta'ala almar'a yawm alqiyamah ga wani abu mai ban tsoro Allah tabaraka wa ta'ala zai yi magana da bawan ranar tashar kiyama za a yi ma magana tambaye ka ya aka kai kaza an abi bin hatim radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah tsira da min sa Allah tabbata da shi ya ce ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu wa illa wa sayukallimuhu Allah yawm al-qiyamah babu wani mutum daga cikin ku fa ranar tashin kiyama Allah zai magana da shi tambaye shi laysa bayna Allah wa bainahu turjaman babu wani mai fata inda mai fasara tsakanin bawa da Allah tabaraka wa ta'ala babu tafinta wanda zai tambaye ka yace malam zani ne kace ka faɗi ka faɗi shi ya faɗi dan faɗi kuma ya gaya ba kowa yana zai ji magana Allah a lokacin kuma shi ma ba wani magana Allah zai ji an ba shi ko ba da amsa zai ba da domin magana da wani Allah ba wasa ba ce thumma yanzuru fala yara shay'an qaddama mutum zai duba ba zai ga komai ba a gabansa thumma yanzuru bayna yadayhi ai mutum zai duba kenan ya ga wala yara sai an qaddama thumma yanzuru bayna yadayhi fa tastaqbiluhu an-nar sannan mutum ya duba gaban shi sai ga wuta na fuskantar sa a wannan ruwayan kenan ko kalli wata ruwayan da ruwayan ce kaga ce ma minkum min ilm min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuhu saka ma aka bada wancan laysa bainahu wa bainahu turjaman fa yanzuru أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه وانت انقطن وانت رواية saboda haka dai duk ma'anan ɗaya ne mutum ya duba dama ba komi sai aikinsa hagu ma ba komi sai aikinsa gaba kuma ba komi sai wuta wa tastaqbiluhu an-nar faman istata'a minkum an yattaqi an-nar walau bi shaqqi tamra wanda duk yake iyawa daga cikin ku ya kare kanshi daga wuta to yayi walau bi shaqqi tamratin ko da da tsabin da ne in dai mutum zai iya yin wani abu da zai kare kanshi daga shiga wuta to yayi wannan abu ko daidai da tsarin da dino ne zai bada to yayi wannan saboda wannan shine mafita kare mutum wanda ya sa aka ce ba da tsarin da dino to ya in mutum kuma zai iya gabatar da abin da yake wannan da sauran abubuwa sai sa wata rana da ummul mu'minin wata almajira ta zo sai bara ta ba da dabino ɗaya sai bai wata ce haba ummul mu'minin dabino ɗaya ta ce a'a an ce mu kare kanmu daga wuta ko da ne ajin dabino ne ni kuma na bada guda ɗaya ne ni Allah ya zina ba ta da laifi abin da ke abuwa ake bada akwai lokacin da wata almajira ta zo gidan tana da ɗan biyu sai aka ba Aisha wani dabino Aisha ta ba su dabino kaman guda uku ta ba wannan sai ta ba wannan ɗaya ta rike ɗaya dan da su kuma yara suna jin yunwa suka sauri suka cinye sai ta suka daga kai suka kalle ta sama ita ma ba sun cinye suka kuma wani wani yana abin da gare ta kenan guda uku ta ba su kai sai sun cinye sannan kuma yanzu ɗaya ya rage a hannunta ba ta tuba ita suka daga kai suka kalle ta haka sai ta fara tsayin kawai ta ba su rai daga na nan umar mumini da annabi ya zo ya shigo ta ba shi labari ta ce ya rasulallah kai sallallahu alaihi wasallam tace almajira ce ta shigo da yara yan mata guda biyu suna bara ba da abin da zan ba su da rino guda uku na dauka na ba su ta ba wannan sai ta ba wannan daya sannan kuma suka ɗaga kai suka kalle kai ta bata ci ba ta ƙara fara kai ta ba su tace ayya haka abin yake ya umman mu'mina ke Allah ya miki albarka ya aljanna ce sannan ita ma matan ya aljanna ce ya ce duk wanda Allah ya bashi waɗannan yara mata har guda suka kai biyu sannan ya tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau sun zama katanga gare shi wajen shiga wuta saboda haka sai ake karantar da musulmi su daina kyamar ƴaƴa mata wani wurin cewa ya da zai fifita a ƴaƴa ya ce ya zaɓi ɓangaren da za a fifita a fi so a fi darajarta su da ƴaƴa mata ne to amma fa wannan jahiliyar an yi ma mutane karatu har yanzu ta kai ga mutane suna kyamar ƴaƴa mata idan aka mutum haihuwa mace baya murna sai kawai sai sai an haihu namiji kuma ba a tarbiyya in ka tsaya kalle tarbiyya tarbiyyar namiji ta ta masauya to amma da yake mutum shi ba tarbiyya kwata da mai ba shi dai abin da ya dauka da in ba kauye ne in ya haihu namiji gona to mu kuma a nan birni na haihuwa namiji gwamna ko shugaban kasa shi ne kawai bambanci ba wai lahira suke kallo ba da suna wai an haihuwa mace ko haihuwa namiji na mafi yawanci ya mace ce za ta ja abu kuma da duk da duniya ce ko to ya mace kuma ta fi jin tsoron ka wajen tarbiyya ita ce za ta tsaida wani wurin ko baka taba baka daga abin bugu ba ya isa to da miji ma wata rana ya ta kai tsiya ma ka matsa mai sai ba gidan na kama mu gaskiya to za ka wannan dai babin shi da yawa ne Muhammad Hassan ya taɓa yin wani karatu wata rana yana cewa kiyama ta haske ne ma a cikin gida ko ƴaƴa nawa aka haifa idan babu mace a cikin gida ka rika sa rai har yanzu kana neman haihuwa tunda baka haihuwa mace ba saboda fa'idar ta ba karamin abu bane an yi magana kanta har wasu cewa suke da an ce ma ɗaya ma kai samun da ya biya mace Allah ya taimaki mutum ya mata tarbiyya har ta kai san da za ta yi aure ta rubu da shi babbar kyauta ce daga Allah galibin suna da tausayin da ko kana raye ko ba ka raye zai wahala ta manta da kai ba wai ana daina mazan bane su ma kuma amma dai kamar da mutane ke nuna da in ranar goma ta har yanzu mutum ya bata da mutane na yin wannan abin har yanzu kuma wannan ba daidai bane jahiliya ce jahiliya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da yi wani darasi wata rana da kowa sai da ya kuka ta dalilin wannan wani mutum mun karanta ta a cikin nisa aular rasul wa raddu ala mustarayatu mustashrikin wani ya zo ya musulunta amma kullum ya zo wajen manzon Allah sai ce ni da ina ganin Allah ba zai gafarta min ba manzon Allah ya tambaye shi ce kai ko me ka kace wannan magana ya ce akwai abin da yayi a jahiliya wannan abin kullum ya tuna shi yana damun shi tun ma kafin ya musulunta kuma yanzu bayan ya musulunta ma yana jin kamar wannan shine zai zama shamaki tsakanin shi da Allah annabi ya ce mai kai ko me kai ya ce ya rasulullah abinda ne bai da kyau sai da kyau ta ce mai kai wanda har bayan ka musulunta an ce maka al-islam ne dubu ma qablahu kana jin wannan abin ba za ga fasa ba ba mai ne wannan ta ce ya rasulullah an haifan man yarinya bace ta ce yarinya ce mai kyau a halitta ko mai kyau a hali saboda tun tana karama babu wani abu da mutum zai yi na asha a ce sai ka hana shi duk wani abu da za ka yi wanda ba daidai ba ka tashi za ka ce ma wannan bai kamata ba ba musulunta ba fa lokacin amma ita tana karaman nan sai ta ce wannan abun bai daidai ba ba sai bane yace yarinyar nan ta fara kadawa tun a lokacin suna tunanin su jahiliya irin turbuɗe su da suke yi maman ta ta roƙe shi ta ce kaga ko za a turbuɗe wata yarinya ba irin wannan ba yarinyar nan mu haƙura ko me zai faru na jahiliyar nan mu saba ma jahiliyar nan kada mu turbuɗe yarinyar nan yace gaskiya ne ya haƙura sai da yarinya ta fara dagawa yace ƴaƴan sarakuna da sarakuna suka fara tabba sun fara magana neman aurenta ya tuno da wannan mummunan ma'aura da take cikin zuciyar ta jahiliya sai tuno da ita ran nan kawai sai ya tunani ya yanke shawara a kan yarinyar nan gare ta ce ya ce sai ya gaya mamanta ya ce yana so tun da mutane sun fara neman yarinyar nan yana so ya tafi da ita ta je ta ga dangin shi dangin ya babanta maman nan ta ce ina fata dai ba ce dan yariya ma wancan jahiliyan nan da muka wuto kuma muka ce mun yi hakura ba za mu bayani ya ce a'a ba shi bane a yanzu wani yariya ba zai maka wani abu ba maman nan ta ce to ai ko yana da kyau yariya ta san dangin babanta dai yanzu in ba ka nan kuma san dangin babanta ba kuma ba san ta ba kaga akwai matsala ta ce to akai mata kwalliya aka shirya ta aka sa mata mamanta sai da ta sa mata kayan kwalliya na ƙarshe da take da su kamar ranar aure kamar yau mu jifadiya suka ce kamar ranar da za ka yi da ɗakin miji haka maman ce mata kwalliya ta zuba mata zinariya a wuya zinariya a hannu zinariya a ƙafa ta ba ta kayan guduri da kayan da za ta yi ta sawa in sun je ta tana rike da kayanta suka tafi suka yi nisa tafiyan kwana uku suka tafi tafiyan kwana uku mutumin nan ashe ya shirya din nan ko zai tafi yarinyar nan ya je ya fara tona rani ya fara tona rani yana tona rani ta yana tona rani tana ɗauka ruwa yake neman wasu tana zaune a inuwa sai ka ga wani kyalle a hannun shi yana goge gumi sai kawai da ya tona ranar ne ga daidai zurfin ranar nan ya yi sai kawai ya zo kawai ya saki kyallen da gangan cikin ranar nan tana kallo kyallen nan ya faɗa rani ta rugo da gudu ta shiga ranar da ɗauko mai kyallen nan ruga da gudu ba wanda ya fada ranar ne ya dauko kyalle daga bai kamata ba sai tajjira cikin ranar ne ta dauko kyalle ya ko fara zuwa ba ta shi tana hawa ba kashe ni za ka ka kyale ni ko ba za ka rayu tare da ni ba ka bani daga nan in yi gaba in rayuwa ne wuri yaki ka dinga zuwa mata kaza sai dai kashe sai dai rike shi ranar nan wannan a wata ruwaya ce a wata ruwaya ko wata rijiya ce kawai sun kuɗa ta tana cikin rijiyar tana kiran shi ba ba ko ba za ka rayu tare da ni ba ka fitar da ni daga rijiyar nan na yadda in zai rayu wani wuri ba tare da kai ba ya kyale ta cikin rijiyar nan sai da kai kwana uku ya ji shuru ta mutu sannan ya wuce ka ji yadda aka shi ne gaya manzon Allah wannan labarin da ya gaya ma annabi haka annabi ya sunkuyar da kai ya yi ta kuka ya kuka mai tsanani ce ta tashi ba na son ƙara ganin ta inda ba dan musulunci ya ce an ya ta abin da aka gabanin shi ba wallahi da sai na yi maka kisa sai na kashe ka to ka ga irin wannan amma tun da kafin musulunci annabi ya ce amma bai sai ƙara ganin kuta shi sau na ka ga irin wannan abubuwan to har yanzu mutane ba ka ce kashe mata da mutum ya ji aka yi tsanin ba kan su ke faɗi da kansu wallahi abin aku duba mana ya masallaci yace yanzu mutane da yawa idan aka ja kai tsani suka gama tace ita uwar yanzu ba mazan ce kashe su ba matan ce kashe su dan mace ta je ta ga an yi tsani ta gama tace ita ce a kashe ta a sa almakashi a yayyanke ta cikin ciki a zazzago ta wai saboda wai mace za ta haifa ba ta samu mai gado ba namiji take so in an ce mata to ki bari ta haife ta ba ta ce ai in bata in ta batta yanzu ai karanci ta shekara biyu ba ta haihu ba amma yanzu aka zazzage wannan ai zai iya yiwa ma wata mai zuwa ta ƙara samun wani ka gane abun to haka iyaye matan ke zuwa su yayyanke shi wani kuma shi namiji ne ya ce tun da mace dama shi namiji yake nema da tun da mace ce aka gano ta girma ga tana ciki ya je ya ce shi saba a cire ta a ce a bari a haihu macen mana ya ce ya zo mata hidima ya tsawon ya ba amfani a cire ta kawai saboda a samu replacement a samu da replacement da sauri a samu namiji ko miji to to to kaji to wannan yanzu ba wannan yanzu ba an koma abin da aikin da jahiliya ba ina ruwanka Allah ya baka namiji shikenan Allah ya baka mace shikenan amma da za a fifita ma wanda ya kamata mutum ya so so mace ne wanda aka ce ka samu ta zama maka kariya wajen shiga wuta kamar mutum ya ce bai san mace saboda aka sai a riga kashe su ana zuwa na kan magani ana fitar da su ana bari su ya'ya ma za a kakkashe su iyayensu da kansu zai sha magani su na an auna a asibiti mace ce saboda aka kashe ta ina samu namiji shine baban gidan shine magaji shine mai gida sau da aka shine wanda zai shiga da so da ba ba da kofawo sai me zai gada ma yazo wanda yazo ya gaji masifa ina kudu ina ina ina arziki wannan irin masifa mutum yana rayuwa da kyau from house to house to mouth salari za a zo a safai da bambanci galibi yanzu ma da wahala ka gane wanda ya aiki albashi da ma ka zo albashin cire alfin ka gani ya rage ba in dai aiki kake na gwamnati na gwamnati na federal government ko na state ne kake gwargwadon ko ka kai director ne gwargwadon zaman ka director kuma gwargwadon masifin da ke taruwa karkashin ka wannan salarin bai wa mutum komi kana ƙara girma masifa na ƙara girma kana ƙara girma masifa na ƙara girma to balle kana ƙaramin ma'aikaci albashin nan da ka alsa ya ka cire al to sauran ka faɗi abin da yake ya yara yaran da muka ce mai yanzu zo ga aiki akwai wanda tsoho ne ma shi ne sana'a hannu wata rana na tambaye shi da ce za ka ce kamar sana'a hannu na gwamnati za ta baka aiki ya ce nawa za ta biya ni gwamnatin da zan koma wurin ta yi ya ce ina ni ba fara da wannan sana'a da yake yi yana samun abin da ba aikin da zai yi a gwamnati ta biya shi wannan kuɗin a wata to sauna to kan za ki ka samu na shira al shi ke nan ko dai ka ce al ya zama bashi ko ka ce ba shi duk gaba kaga dan murna wannan shi ne har dama bai gane ba ba da kai ko ka ce al din to ne ba shi ke nan kai naka ba shi kai ka kan nan shi kan kudin mu ba shi naka kira alfin ya zama ba shi to ba shi ne dabbar rike ne a yi na dabbar kare kare kullum kana da kai dabbar ne ya mana karatun da ba wanda ya ce da ba shi kawai aka ce zai kamo zomo ya ce shi ba kamo zomo damo ba zai kamo ba zomo ba to kaga ai kaga dan barno an ce dan barno zai iya kamo zomo ya ce ai shi damo ma zai kamo ba zomo ba a to balle kaga in ka tashi ka zaje ne kada ka tsara waje wannan magana na wurin da ka zo da sanda sai maganin dan barno to zo da aka waɗannan shi ne abun da din saboda aka kalli wannan abun hadisan nan suna da tashin hankali sosai wa na na bin malik radiyallahu an anna nabiyallah sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu yuda'u bil kafir yawm al qiyamah manzo Allah yana cewa za a zo da kafiri yawm al qiyamah wa yuqalu lahu sai a ce makafirin nan ara'aita law kana laka mil'u al ardi dhahaban أكنت تفتدي به ka Allah ka tsare mu kafiri za a tambaye ranar tashin alkiyama a ce ba mu labari yaya kake gani yanzu da a ce kana da zinariya wadda ta cika ƙasa gaba ɗaya duk ta kace a ce duk cikin duniyar nan zinariya ce kuma ta kace idan aka ce ka bada ta kanka a sa ka wuta za ka yarda ta tambayi ka ce da duk kai kake da duk duniyar nan cike da zinariya aka ce ka bada ta saboda kada ka shiga wuta za ka yarda ka bada fa yaqulu na'am yace eh na bada ma saboda aka ce sa muke jawo hankalin musulmai kada muna musulmi bayan Allah ya ba mu musuluncin nan kyauta mu koma ko muna sha'awar kafirci ko muna sha'awar kafirai ko ko a ba kafirai wani abu na duniya mu koma muna abun na burge mu har wasu wawaye wai su rika cewa ina ma da su ne su ku duba wannan ko ba kwanin mafi haka mutum ya ce ina ma da shi ne na shi ne na su ne su suna kafiran ba sa musulunci duk abin da aka ba su tafi da kayan tun da dai za a je lahira mutum kafiri in yana da zinariyar da ta cika duniya gaba daya a ce inda za a ce ka bada ta a fanshe ka kada ka shiga wuta yaya za ka yi zai ce ne bada ku duba can yau masarar mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا إن محل شعب فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير أعاذنا الله وأجابنا هكذا أشياء سوداك وانا شيء النبي في فصل وكافر أتنبيه شدا كيف كده جد دنيا زيناريا أكتي كبادا أكن كدا أتاك وتباك بادا بيش نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو ايسر من ذلك سيأتي ويوه gashi ko an tambaye ka abin da bai kai wannan wahala ba an nemi kai abu mai sauki baka yi ba saboda kai ba magana wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa anhu radiyallahu anhu ne ko ni kuskure shi sahabi Anas bin Malik aka ce wa anhu radiyallahu anhu daga dai shi gare shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuta ay yawm al-qiyam yuta li arba'atin yawm al-qiyama za a zo da mutane hudu ranar tashin al-qiyama abun bin mamaki yuta bi arba'atin yawm al-qiyama za a zo da mutane guda hudu ranar tashin al-qiyama ɗaya daga ciki shine bil mauludi shi wanda aka haifa wanda aka abin nan shi bawa da aka haifa wanda aka zo aka kashe shi nan wannan ya ɗafe ɗafi ke son ce ga wanda aka haifa shine bil mauludi ko eh jariri ɗan ƙarami a zo da shi a tambaye shi ɗan ƙaramin jariri wal ma'atuhu da wanda yake irin wanda aka haifa wawa wanda bai da kwakwalwa sosai sahu wace ce ne shi wanda bai da wayo وبمن مات في الفترة da wanda ya mutu kafin zuwan musulunci kafin a aiko shi kafin a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali ya mutu a zamanin wani annabi tsakanin wani annabi zuwa wani annabi shine fatara gashi na kasa ma an fatara mu duba kasa na har na farko al-fatara kuma bainar rasulayn min rasulillah nan ce fatara shine abin da yake tsakanin manzanni biyu daga cikin manzannin Allah wancan annabi ya zo yayi kira yayi kira zamanin shi ya kare ya bar duniya to lokacin nan kafin kuma a aiko wani manzon wannan tsakanin nan shine fatara to wanda aka haifa irin wannan lokacin ko ya zamani a wannan zai zo kare ne da zai ga shiga wuta ai zai zo ne ce ya Allah me zai sa sa ni wuta bayan ni ban na manzo ba yaro dan karami in ya ga za a sa shi a wuta dan jariri ya ce ya Allah ni ne nayi za a sa ni wuta tun ni ban girma ba ma ban ne taklifi hau kaina ma'atu wanda yake sahuhu sai ya Allah ai ni ban da hankali ma komai ba na ganewa ban iya karatu ba ban iya komai ba to kuma ya za ka ni wuta haka za zo da su ina ba ta gane wa shekul fani haka nan tsoho wanda ya rujujjuge tsoho ya tsufa har hankalin shi ya rubu da shi ya sa abin da yake ba ya koma kamar yaro kare ne ga azaba zai ce ai ni na nayi shekaru har na koma yaro ban san abin da nake ba wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun to sai sai shi yanzu shi ba da hankali kulluhum yatakallamu bi hujjatihi kowa yana kokari ya kafa hujja ya ce yana da dalilin da ba za a mai azaba ba fa yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada umarni li'urfin min an-nar ga wani wuri harshe na wuta ko wani wuya na wuta katon bangare ne na wuta sai a ce mashi umrus ya ce ka fito fili kai ka zo ka baje ka fito fili fa yaqulu lahum inni kuntu أبعث إلى عبادي إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم سيسيطا ني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم نينا كفن شئنا سورة مباينا manzanni ne daga cikinku in zaɓo wani ciki in tura masu manzo suka yi imani haka ne ko kowane al'umma sai a turo masu manzo daga cikin su zai karantar da su sai sai ma waɗannan mutanen to ku ban turo maku manzon ba saboda waɗannan larurori ni ne ɗan saƙon yanzu zuwa gare ku da kaina zan gaya muku saƙo na waɗancan ina tura masu mutane ne irin su yanzu ku ko ni ne mai saƙon da kaina zan gaya muku da kaina ku ji sai sai udkhulu hali wannan reshen ko wannan wuyan na wuta da suka gani sun gan shi a zahiri wuta ne sai ce to yanzu bari in ba ku umarni za a gwada ta da ko za su yi umarni sai ce yanzu ku saƙon da zan ba ku kawai guda ɗaya ne ku tashi ku shiga cikin wannan wutan su waɗannan masu uzurorin nan da sun kawo dalilan su fa yaqulu man kutiba alayhi fa yaqulu man kutiba alayhi shiqaq ya rab wanda dama an rubuta shi dan wuta ne wanda koda yana da hankalinsa koda yaro ne in ya girma koda wancan mara kwakwalwan ya yi kwakwalwa koda ma dai wancan duka dai wanda muka lissafo wanda dama an san koda ma dama yana da lafiya shi ba zai yi ba to yanzu shi dan wuta ne sai ya ce ya rab aina ai nadkhuluha wa minha wa minha kunna nafirru ya za mu shige ta ta ina za mu shiga wuta bayan da ba ita muke gudu ma yanzu muke kawo wannan dalilan da muke ita muke gudu sai shi kenan kaga zai jayya da Allah ba ta waye zai wuce nan a ce yayi shi wa man kutila alaihi sa'ada yamdi shi ko wanda aka rubuta dama mai arziki ne dan aljanna ne shi to ba zai jayya da Allah ba ko ma kaga shi irin shi dama inda ma a duniya ya rayu zai wuce nan fa yaqtahimu fiha musri'a sai su zo su dinga fada a ciki su da sauri بأمر من الله قال قال فيقول تبارك وتعالى في الله تبارك وتعالى يشي أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية sai ce waɗanda ba su shiga ba ya ce to ku inda ma kuna da hankalin kuna da girma ko kuna da kaza to da sai kun yi manzanni na tawayen da ya tun da ni da kaina na ba da umarni ba ku bi ba yaya dama za a yi ku yi manzanni ada zai yi ba فيدخل هؤلاء الجنة ومن متعني لسك في جنة سك لأمرني سأتي سلطان الجنة كم الجنة لي وهؤلاء النار سكوة الناس كما داما يموتن يكونون شكيتون شكينا أجاب ذكر في سلسلتي Allah ta tsare ni wannan da yake nuna tsari lalle akwai ta ga hankali a wurin wa an al-aswad ibn saraya an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala an samu wannan daga aswad dan saraya قال يتي أربعة يوم القيامة يدلون بحجة يتي متعلي رانا تاشن القيامة متعلي أكو أو هدو أقارا بكيتنا متعلي هدو sukan matso kusa da dalili suna neman su kafa hujja za a matso da su kusa kusa saboda su kafa hujjoji don suna ganin irin su bai kamata su yauta batun da suna da larura rajulun asam la yasma mutumin da aka haife shi tuntuni shi kurma ne baya ji kwata-kwata wa rajulun ahmaq da mutum wanda yake tun da aka haife shi shi wawa ne kamar yadda muke maganan wannan mato wanda bai da wayo kwata-kwata wa rajulun harimun haka nan mutumin da ya tsufa hayar diddige wa man mata fil fatara haka nan wanda ya mutu tsakanin zamanin manzanni guda biyu ya mutu fatara lokacin yankewar manzanni fa amma al-asam wannan kurma fa yaqulu ya rabb sa'al islam wa ma asma'u shay'a musulunci ya zo ni ba na jin komai kurma ne duk abin da ake karantawa ba na ji kaga shi ya kawo dalili wa amma al-ahmaq shi kuma wannan wawa fa yaqulu ja'a al-islam ah wa tibyan yaqrifunani bil ba'ra bil ba'ra yace musulunci ya zo ni ba ni da wayo ba ni da hankali har yara na jifa na da kashin dabbobi shine ba'ra suna jifa ta da kashin dabba suna cewa wawa su tare shi suna jifa saboda ka shi bai da hankali wa amma al-harim amma wanda ya tsufa fa ya kulu laqad jaa al-islam wa ma aqal yace musulunci ya zo shi lokacin tsufa ya hana bai gane komai ya riga shekarun sun tsufa da yawa wa amma alladhi mata ala al-fatra wanda ya mutu shi kuma wa amma alladhi mata ala al-fatra fa yaqul wanda ya mutu can kafin a ko manzanni sai ya kulu fa yaqulu ay ya rabb ma atani rasulu kai ce ni kan dan sako bai zo ba ba wanda ya ce man ga abin da za a yi ba wanda ya zai kira shi zuwa ga musulunci tau wa ya kula mawafiqahum la yuti la yuti annahu la yuti annahu sai dukkan su yi alwashi to yanzu inda dama sun zo maku a ce kai yanzu wancan wanda kace ba manzo da manzo ya zo kana nan ko ko yaro wani hankali wanda yake ana jifan shi da a ce manzo ya zo ba haka yake ba shi ma tsoho dukan su dai za ku yi shi ce za ku yi shi sai wallahi da a ce manzo na nan ya same mu ba wanda zai mai tawaye fayyar fayyar salo ilayhim rasulan aisha turo musu da manzo a samu musu kan sako sakon nan da zai zo shine an udkhulun nar to ga wata wuta nan kowa ya tashi shiga mai sako ne ke ba ko bane qala wallazi nafsi bi yadihi sai ce ina rantsuwa da wanda rai da ke hannunsa law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama da sun shiga wannan wutan da za ta kasance sanyi ne gare su kuma sanyi na aminci amma sai ba su shiga ba saura ka suka ki shiga to sai ga su shiga ta gurin da ƙarfi idan ko da dama suna da daman ba za su yi ba dan wani lokaci mutane ko yanzu haka ake sai ka ji mutum yana cewa ai da ce kaza ne shi ma da yayi da ce kaza ne da yayi kuma ba zai yi ba amma wani ya zo mutuwa ne ko an mutu sai lau anna lana karra ina ma da za a dawo duniya da yayi a ce wallahi ko tun na ba za su yi ba to Allah ta tsare wannan shine babban jarabawa ina ganin nan na ga ko Allah shi mana gaba Allah ya Allah ku mutar da mu daga waɗannan wannan jarabawa na tafiye hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وكفر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وحسن اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد اننا سبحان جوابنا والى عمل اهل الجنه بنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا وفتنا بيده الشريفة شربة أنيئة مريئة لا نزوى بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين